الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي bayan haka yan uwa ina mana sallama ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haduwa a wannan masallaci na Uthman bin Affan a safiyar yau 23 ga watan Ramadan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina shekara ta 1445 wanda shine daidai da biyu ga watan hudu shekara ta 2024 miladiya domin ci gaba da wannan majalisi na da yake gudana a cikin wannan wata mai albarka watan Ramadan kuma muna nan dai tafi a cikin suran mu surat Yusuf alaihi salatu wassalam jiya idan ba a manta ba mun kwana a inda Allah madaukakin sarki yake gaya mana abin da ya faru da hukunci da yan uwan Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam suka ambata da bakin su wanda ya hau kan dan uwan su bisa dabara da Annabi Yusuf alaihi salatu wassalam ya yi domin dan uwansa ya zamanto a tare da shi bisa abin da Allah madaukakin sarki ya bashi ko ya azurta shi da shi na dace da suka ga babu mafita akan wannan abu bayan kai koman su da kokarin su na cewa su kubutar da dan uwansu su tafi da shi ko ma su bada wani su ya zama fansa abin ya gagara sai babban cikin su ya ce to ni kam ina nan a nan ba zan je ko ina ba sai dai ku ku koma ku isarwa da mahaifinmu wannan sako mai girma wannan abun damuwa bayan wannan alkawari babba da muka ɗauka a gare shi na cewa za mu damu shi da ɗan shi to kuma ga abin da ya auku da haka ni ina nan ba zan ban nan ba har sai mahaifina ya yafe min ko kuma hukuncin Allah da kaddarawarsa ta nufi cewa zan bar wannan gari to sannan in bar shi in koma ko in dawo zuwa garinmu don haka muna tsaka da maganar bayanan da ya musu lokaci ya cin mana inda yake cewa Allah madaukakin sarki yake cewa falamma stai'asu minhu khalasu najiya قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين ما لما بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا وما شهدنا التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميعا إنه هو العليم الحكيم
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana abin da ya auku tsakanin waɗannan ‘yan uwa da suka zauna su akan menene za su biya zamanto musu mafita akan wannan hali ko wannan yanayi da suka samu kansu a ciki yayin da shi babban nan nasu yanke shawarar cewa shi ba zai bi su ba sai ya ce irjiru ila abiku ku koma zuwa ga mahaifinku wa qulu ya abana kuma ku bashi labari ku ce ya babanmu inna banaka saraka lallai ɗanka ya yi sata ma'ana ku je ku ce mishi ga abin da ya auku har hukuncin da ya hau kansa ya hau amma ni ba zan iya zuwa in je in tunkari mahaifinmu da magana kamar wannan ba bayan alkawarin da yake ya riga da ya gifta a tsakaninmu mun daukan mishi alkawari tsakaninmu da Allah cewa za mu dawo da ɗansa الإمام ابن كثير رحمة الله عليه ثم أمرهم أن يخبروا أباهم بصورة ما وقع sai yi wa 'yan uwan nan nasa umarni da cewa su koma su gaya wa mahaifinsu hakikanin abin da ya faru su haska masa hoton ga abin da ya faru lokacin da suka je hatta ya kuna uzran lahum indahu wa yatanassalu ilayhi wa yabra'u mimma waqa'a sannan su je su gaya mishi ga abin da ya faru domin wannan abin ya zama uzuri a gare su ya zama hanzari a gare su ya zama dalilin da za su gaya mishi da zai kubutar da su akan zargin su da cewa sun aikata wani mummunan abu ne domin ya fahimci wannan abin da suka yi ba su da wani hannu a cikinsa abu ne ya auku kuma hukunci ne ya hau sai ya ce irjiu ila abikum faqulu ya abana inna banaka saraqa wa ma shahidna illa bima alimna mun kam ba mu ba da shaida ba sai da abin da muka sani ma'ana shaida a nan gurin malamai suka ce ta iya yiwuwa ta fuska guda biyu imamul mawardi rahmatullahi alaihi ya ce wa ma shahidna indaka bi anna ibnaka saraqa yace magana ta farko shine ba mu zo mun baka labari a nan a matsayin mu na shaidu ga abin da ya faru a idan mu ba sai fa abin da muka sani illa bima alimna min wujudi sariqati fi rahmihi sai abin da muka gani muka sani muka tabbatar na samuwar wannan abu da ake nema wannan abu da aka sace da aka samu a cikin kayansa abin da muka sani shi muka gaya maka domin an zo an yi bincike an duba kuma an samu a cikin awansa ko a cikin buhunsa ko a cikin jakarsa an fito da wannan ma'auni to da haka mu yanzu abin da muke gaya maka ma shahidina illa bima alimna mun baka shaida ne mun baka labari ne na abin da muka sani ma'ana ba mu baka koma bayan abin da muka sani ba wani ne ya bamu labari ba ba hasashe muka yi ba hakika ce muke gaya maka wanda wannan magana ibn hishaqi suna cikin wanda suka tafi akanta yayin da wani wajen suka ce a'a wa ma shahidna inda yusuf bi anna as-sariqa yustaraqu illa bima alimna min dinika ba mu ba da shaida a gurin annabi yusuf alaihi salatu wassalam na cewa duk wanda yayi sata to hukuncinsa shine a rike sa a matsayin bawa ba illa bima alimna min dinika sai da abin da muka sani akan addininka ka game da koyarwarka game da shari'ar da ake aiki da ita a bisa annabta da manzanci da Allah madaukakin sarki ya aiko ka da shi da haka mun ba da shaida ne bima alimna da hukuncin da muka sani domin ai dama mun ji sun ce qalu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazaohu duk wanda aka samu wannan abu da ake nema a cikin kayansa to hukuncinsa shine ya zama bawa a gurin wannan wanda ya saci kaya nasa to ba mu faɗi haka bisa rai ba illa bima alimna mun faɗa ne sakamakon ilimin da muke da shi na cewa ga yanda kake gudanar da shari'a ka kuma alal hakika waɗannan wajahin guda biyu duka za su hau domin hakikatan babu abin da suka yi ƙarya a ciki su dai ba su san cewa wannan cewa ga a hakikanin abin da ya faru ballantana ma su lauya magana tsammanin su tunanin su za a bincike kaya kuma babu wanda ya sata da haka da suka tashi sai suka faɗi abin da suka sani na hukunci wanda yake a shari'arsu sannan kuma abu na biyu da suka zo suke ba ma mahaifin labari ba suna ba shi labari ba ne ba ƙirƙirar ne ƙagagge ko sun rage wani abu sun ƙara wani abu suna ba shi labari ne akan hakikanin abin da suka sani kuma a hakikanin abin da ya faru wa ma shahidna illa bima alimna ba mu ba da shaida ba sai da hakikanin abin da muka sani wanda shine na gaskiya wa ma kunna lil ghaibi hafizina kuma mu kan ba mu kasance masu kiyaye lamarin gaibu ba ma'ana abin da ya buya a gare mu ba mu san shi ba sai abin da ya bayyana a gare mu ne za mu sani malam yace qala qatada wa ikrima qatada da ikrima suka ce ma alimna anna ibnaka saraka mu kan ba mu san cewa danka yayi sata ma'ana abin da suke so su ce lokacin da aka zo aka kira mu aka ce za a yi bincike mu mun san yayi sata wannan gaibi ne a gare mu domin gaibi shine abin da ya buya a gare ka wanda kai baka sani ba da haka wa ma kunna lil ghaibi hafizina lokacin da yaje aikata wannan abun ko kuma in ma sa mishi aka yi aka rataya mishi mu ba mu san cewa ga hakikanin abin da ya faru ba mu kiyaye abin da ya faru ba da haka shi sa muka tafi muka je muka ba da shaida akan abin da muka sani wa qala abdurrahman ibn zaid ibn aslam ما علمنا في الغيب أنه سرق له شيئا إنما سألنا وما جزاء السارق mun kam da aka kira mu ma ba mu san cewa an mai satar ba ma kwata-kwata da haka shi yasa da aka yi magana muka faɗi abin da muka sani na hukunci na abinda yake mun san cewa gashi shine hukuncin wanda ya sata ba mu san cewa ɗanka zai zo ya zamanto wanda za a rike shi a matsayin bawa a matsayin mai laifi na ya aikata wannan abin da yake ya akaita ba sai suka ce wa ma kunna lil ghaibi hafizin was'alil qaryata allati kunna fiha ka bincika ya babanmu ka tambayi alƙaryar da muka kasance muna cikinta malam ya ce ƙilan muradu misra abinda ake nufi a nan alƙarya shine ita garin misra ɗin ma'ana ka tura ɗan bincike ya biyo maka ƙwaƙwafi a biyo maka diddigin menene ya faru a can za ka gaskata ma'ana abin da muka gaya maka nan gaskiya ne kuma wannan matakin na ƙoƙarin mutum ya wanke kansa ko ya tabbatar da abin da yake kai ko yake faɗa na gaskiya sun yi sha wannan sabanin lokacin da suka zo da labarin annabi yusuf saboda wancan sun san ƙarya suke basu nema a kafa shaida da kansu suke ba wa kansu shaida suke faɗan kalmomin da za su kare kansu amma a nan sai suke ba da ƙoƙarin cewa a kawo shaidu wanda za su zamanto sun tabbatar da gaskiyar abin da suka faɗa wa mahaifinsu qala hu qatada wa qila ghayruha malan yace ma'anar cewa al-murad shine misra an hakaito hakan da qatada akwai kuma malaman da suke ganin a'a ba wai ana magana ba ne ba a kan garin misra ana magana ne a kan wani garuruwa da muka biyo muka taho a hanya duk labari ya yaɗu cewa ɗan gidan annabi yakubu alaihi salatu wassalam ga abin da ya faru da shi ka tura a tattambaya maka a bincika maka domin ka tabbar ya tallaki kunna biya malamai suka ce anan akwai hadafi ne ma'ana ba wai wasu alƙarya ba ka tambayi alƙarya to alƙarya tana magana a'a ana nufin wasal ahlal qarya ka tambayi ma'abuta wannan gari yayin da wasu malaman suka ce a'a wasalil qarya ai ana nufin akan ita alƙaryar za a tambaya yaya za a tambaye ta suka ce saboda shi annabi ne sukutun da gudun na Allah madaukakin sarki idan Allah ya ga dama zai iya sanya jama'a ma'ana object abu wanda yake ba mai rayi ba ya magantu bisa ijazi bisa mu'jiza da Allah madaukakin sarki ya nufa cewa za ta annabawa suna da wannan dama suka ce to shine sai suke ce mishi ka tambaya ai kai annabin Allah ne in ka tambayi alƙaryar da kanta za ta gaskata maka ga abin da ya faru a cikinta ma'ana Allah madaukakin sarki zai iya ba ta damar da za ta yi magana domin kai annabinsa ne da haka sai wannan alƙarya ta magantu ta faɗi abin da yake ya faru a cikinta ta baka labarin abin da muka zo maka da shi cewa gaskiya ne irin wannan ne shine sai malamai suka ce kamar yadda annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka hakaito a riwayoyi daban-daban yadda wani lokaci jamadat suna yi mishi magana daga ciki akwai fadin sa sallallahu alaihi wasallam da yake cewa inni a'rifu hajaran bi makka kana yusallimu alayya ni na san wani dutse a cikin garin makka wanda idan na zo wucewa idan ina tafiya wannan dutse yana yi min sallama to da haka idan har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba da dama wannan dutse ya magantu ko manzon Allah ya ji to shine sai malamai suka ce was'alil qarya ai babu maganar wani ahlil qarya ijazan a a ana nufin ita alƙaryar da kanta Allah madaukakin sarki zai iya magantar da ita ta faɗi abin da yake ya faru saboda annabi ne na Allah madaukakin sarki wal 'ira allati aqbalna fiha suka ƙara kawo wata shaida ka tambayi matafiya waɗanda muka taho tare da su ayarin da muka yi muka taho daga garin Misra da su ka tambaye su waɗannan fataken da muka je da su garin Misra menene ya faru ai akan idan su aka yi komai ai suna da labari da haka su ma ka bincike su ka ji tunda muna tare da su malam ya ce ai allati rafaqnaha wanda muka yi tafiya tare da su domin a lokacin wancan shekaru na da idan za a yi tafiya ba mutum da yake kama hanyar shi shi kadai ya yanki daji ya tafiya ba akan haɗa tafiya ne ta ayari musamman irin wannan tafiya ko ta kasuwanci ko ta samu wani abu na amfani ko wani abu na bukatun rayuwa ko ma dai menene in an tashi akan yi group ne a yi ayari da wanda suke tafiya kafa da wanda suke kan ababen hawansu za a tafi a je wannan an yi tafiya an yi tafiya an je wani gari a yada zango in an yi tafiya tafiya an yi je wani gari a yada zango a huta a ci gaba da haka tun da sha'aninmu shine muna tare da su tun da muka tafi to da haka ka tambaye su ka ji menene ya faru ai suna da labarin hakikanin abin da ya faru shi yasa malam yace an sidqina wa amanatina wa hifdina wa hirasatina ka tambaye su akan kokarin an sidqina akan gaskiyar mu da muka gaya maka yanzu abin da muka faɗa gaskiya ne wa an amanatina da kuma amana da muka rike maka ta ɗanka wa hifzina da kokarin kiyaye shi da muka yi domin mun dau alƙawari a gurin ka mun tafi muna ta tattalin shi muna ta kula da shi wa hirasatina muna ta gadin sa saboda mu je da shi salin alim mu dawo maka da shi salin alim wa inna lasadiquna mana yace fi ma akhbarnaka bihi min annahu saraqa wa akhadhuhu bi sariqatihi na cewa mu kam muna gaskiya ne wannan magana da muke gaya maka gaskiya ce na cewa an kama shi saboda ya yi sata na abin da aka samu na wannan sata a cikin kayansa na haka an yanke mai hukunci ka tambayi duka waɗannan za su baka shaida kan kun wannan duk ya nuna suna magana da confidence suna neman wa kansu mafitar mahaifinsu kar ya gansu da laifin da yake ya gabata sun kwatanta irinsa yanzu kuma su sake shi a karo na biyu wannan duka maganganu ma Allah madaukakin sarki ya akaito mana su ne ala lisani wancan kabiruhum din babban su shine musu wannan umarnin gashi ni ba zan koma ba ku ku je gashi ku ce mai kaza ku ce mai kaza ku ce mai kaza ku ce mai kaza Allah madaukakin sarki sai ce qala bal sawwalat sai aka shafe mana duk abin da yake tsakiya ba sai an mana tikrar ba ya musu umarni sun taho daga garin Misra sun dawo sun zo sun gaya wa mahaifinsu abin da wannan yaya nasu ya musu umarni ga amsar da mahaifin nasu ya basu qala bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil asa Allah an ya'tiyani bihim jami'a innahu huwal alimul hakim malam yace Allah madaukakin sarki anan yana gaya mana abin da ya faru da suka zo suka bashi amsa sai ce bal sawwalat lakum anfusukum amra lallai zukatanku sun kawata muku sun kira muku wani al'amari ne da kukan kun kudure wannan abin dama a zuciyarku ko kuma kun ɓoye wannan abu ne hakika kun zo kuna gaya min wani abu daban me ya kawo dalilin haka saboda sabiƙa da suke da ita sun yi mai abu makamancin wannan a baya kuma a bayan nan da suka yi shi ya san cewa ƙarya suke da haka duk wanda ya yi ƙarya a karo na farko in ya sake maimaita ko da gaskiya ce za a iya saka mishi za a iya saka mishi shakka ذاك مالك يجي قال لهم كما قال لهم حين جاءوا على قميص يوسف بدم كذب ما يكون الناس sai ya ba su amsa irin kwatankwacin amsar da ya ba su lokacin da suka zo da rigar annabi yusuf alaihi salatu wassalam wadda a cikinta akwai jini na ƙarya domin ba jininsa ba ne ba me yace da su bal sawwarat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil bari dai zukatanku ne kawai suka kaya kawata muku wani al'amari da haka al'amari na shine zan yi haƙuri haƙuri mai kyawu a nan ma sai sake maimaita musu irin wannan ansa din ban sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil qala muhammad ibn ishaq lamma ja'u yaqub wa akhbaruhu bima jara ittahamahum muhammad ibn ishaq yake cewa lokacin da suka zo suka gaya wa mahaifinsu abin da ya faru sai ya tuhume su fa dhanna annaha kafi'an latihim bi yusuf sai ya dauka ya yi tunanin cewa wannan abin da suka yi irin dai abin da suka aikata ne akan annabi yusuf alaihi salatu wassalam da haka shi yasa sai ba su ansa kwatan kwacin ansar da ya ba su a wancan kan wa qala ba'dun nasi bala yace wasu mutane kuma suka ce lamma kana sani'uhum hadha murattaban ala fi'lihim al-awwal mala yace kasancewar wannan abin da suka aikata ya yi shige da abin da yake ya faru a baya gabanin haka suhiba hukmul awwali alaihi sai aka janyo hukuncin na farko aka kashi akan na biyu saboda sun yi kamanceceniya a yanayi sun yi kamanceceniya a zibi wancan kuma an tabbatar ƙarya ne to yanzu ma da kuka yi wannan dole za a yi tunanin cewa ƙarya ne wa sahha qawluhu malam yace maganar sa ta inganta ta cewa bal sawwalat lakum anfusukum amran fa sabrun jamil lallai zukatan ku sun riga da sun kulla muku wani al'amari ne don haka fa sabrun jamil zan yi haƙuri haƙuri mai kyawu zaman da ya gabata lokacin da muke magana akan irin wannan magana da ya lokacin da annabi yusuf alaihi salatu wassalam yan uwan suka zo mai da labarin cewa ga abin da ya faru da annabi yusuf mun yi magana akan menene as-sabrul jamil cewa haƙuri wanda babu waiwai a cikin shi babu mita babu nuna cewa kai ka gaji ko kai ka kusa shi yasa an tambayi shekul islam rahmatullahi alaihi ibnu taymiya akan cewa me ake nufi da asabrul jamil me ake nufi da alhajrul jamil me ake nufi da asaful jamil waɗannan abubuwa guda uku da Allah madaukakin sarki ya faɗe su a cikin alqur'ani dukkan su halaye ne ko ɗabi'u ne ko wani aiki ne da mutum zai yi amma menene sirrin da yasa Allah madaukakin sarki ya ƙara musu sifa ta jamil jamil jamil a gaban su ibn taymiya sai ce as-sabr jamil as-sabr alladhi la shakwa fihi illa ila Allah ta'ala abinda ake nufi da as-sabr jamil shine hakuri wanda a cikin sa ba za ka yi koke ga kowa ba ba za ka kai ƙara ga kowa ba sai ga Allah madaukakin sarki za ka yi shiru ka kame bakinka damuwarka da takaicinka da kuncin zuciyarka da neman agajinka da neman mafitarka duka za ka kai shi zuwa ga Allah maɗaukakin sarki to san da kai irin wannan haƙurin ya zamanto as-sabrul jamil yace al-hajrul jamil shine al-hajru bila adha mutum ya kaurace wa inda aka yi mishi wata cutarwa wani zalunci amma ba tare da ya rama wannan zaluncin da aka yi masa ba ba tare da yayi kokarin sai na dauki fansa ba ya kaurace wa gurin da yake cutuwa babu cutarwa la darar wala dira da aka cutar da shi to shi sai ya haƙuri amma sai alhajin ya ƙaurace wannan gurin ba tare da ni ya yi ƙoƙarin rama wannan abin ba shi ne yadda Allah maɗaukakin sarki yake cewa da manzansa fasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajaran jamila kai haƙuri akan abin da suke gaya maka ma'ana ka tausasa zuciyarka ka jure ka haɗiye sannan kuma wahjurhum hajaran jamila ka ƙaurace musu ƙauracewa kyakkyawa sannan ma ne ce al'afuwar jamil ita kuma abin da ake nufi da al'afuwar jamil shine al'afu bila ita mutum ya zamanto a asafin jamil afwan asafin jamil mutum ya zamanto ya yi afuwa ba tare da ita ba ma'ana kai ya fiya babu mita babu sai na zo sai na kawo ki na ce kin min kaza kin min kaza kin min kaza sannan kuma sai wai na daure ki da jijiyar jikinki sannan kuma in ce amma shikenan kawai na yafi wannan kin yi afuwa kin yi yafiya amma ba a sahul jamil ba ba yafiya wadda take da Allah madaukakin sarki ya mata wannan taki da cewa mai kyau wadda haka shine karin bayani da zamu kara akan maganar sabrul jamil doriya akan abin da muka riga da aka tattauna shi a zaman da ya gabata kuma irin wannan biki da sai ce wallahu musta fa sabrun jamil asa Allah an ya'tiyani bihim jami'a ina fata ina sa rai ina roƙo ina kyautata zaton cewa Allah madaukakin sarki zai dawo min da su zai kawo su zuwa gare ni su duka din malam ya ce thumma tarajja min Allah an yarudda alayya auladahu thalatha sai fata da cewa Allah madaukakin sarki ya dawo masa da ƴaƴayensa din nan guda uku Yusuf wa akahu Binyamin da Yusuf da dan uwansa Binyamin wa Rubil alladhi aqama bi diyari Misr yantadhiru amra Allah fihi imma an yarda anhu abuhu fayamuruhu bi rujui ilayhi wa imma an ya'khudha akahu kufyatan malam ya ce yusuf da ɗan uwansa binyamin na uku kuma shine bannan babba ɗan nasa mana yi magana a nan gurin robil ba tare da ya ƙara damana da sabanin da yake tsakanin malamai na me sunansa ala farzin cewa sunan shi robil har binyamin ma ba hadisi kamar yadda na faɗa ingantacce bai tabbatar da sunan shi ba sai dai kawai mufassirun suna yawan kawowa ma'ana malamai masu tafsiri suna kawo sunan nasa a haka da haka jarabil ada a kira sunan cewa binyamin din dukkansu su su ukun nan shi wancan an zo an ce kura ta cinye shi bayan ko kyarkeci ya cinye shi bayan muna ya san da cewa ba kyarkecin nan ne ya cinye shi ba shi wannan an ce ya yi sata an rike shi a can a matsayin bawa shi kuma wancan ya yi wa kansa ukuba yana jiran sai ran da mahaifinsa ya ce ya yafe mai ya yadda da cewa ya dawo izuwa gare shi ko kuma ran da Allah madaukakin sarki malam yace saboda haka ne yace asallahu an yatiyani bihim jami'a innahu huwal alimul innahu huwal alimul hakim cewa ina fatan Allah madaukakin sarki ya dawo min da su dukkan su su su uku din su dawo zuwa gare ni innahu lallai shi shi wa kenan Allah madaukakin sarki al-alimu ai al-alimu bi hali ya san halin da nake ciki ya kuma san yanayin da ƴaƴan nan nawa suke ciki a guri guda suke a guri daban-daban a raye ko a mace innahu huwal alimu shine masanin cewa a ina suke kuma ya fi mu sanin halin da muke a ciki sannan alhakimu malam yace fi af'alihi wa qada'ihi wa qadarihi cewa Allah madaukakin sarki mai hikima ne a cikin hukunce hukuncensa mai hikima ne a cikin ayyukansa mai hikima ne a cikin duk abin da ya kaddara da haka na yarda da cewa wannan abu da Allah madaukakin sarki ya nufa zai same mu da ni da 'ya'yana lallai Allah ya san cewa wannan abu zai yi mana nauyi a kirji lallai Allah ya san halin da muke ciki kuma ya san cewa mun roƙi taimako daga gare shi don haka ba zai mance da mu ba zai ka mana mafita kuma sannan shi alhakimu ne duk wannan abubuwa da yi akwai hukunci da Allah madaukakin sarki ya kaddara a ciki na wata hikima wanda yake ta ɓuya a gare mu amma muna fatan cewa Allah ya sauƙaƙa mana wannan abu kuma ya tabbatar da wannan hikima tasa da haka a cikin nan gurin za mu fahimci lallai waɗannan ‘ya'ya na annabi Yakubu alaihi salatu wassalam abin da suka zo da shi na labari gaskiya ne kuma ya faru to amma saboda abin da suke da shi na sabika sai ya zaman to bai yadda da abin da suka zo suka faɗa ba shi yasa sai malamai suka ce a kin amsar labarin nan da suka zo da shi a wannan karan ya nuna cewa mutum duk nagartar shi duk sanin shi idan ya yi hasashe zai iya ɗaukan gaskiya zai iya ɗaukan akasin haka ma'ana hasashen da zai yi zai iya dacewa da daidai zai kuma iya yin kuskure a ciki domin gashi annabi yusuf annabi yaqub alaihi salatu wassalam yayi zato a karo na farko zatansa ya dace da daidai inda yace bal sawwarat lakum anfusukum amra lallai zuciyarku ta zaya muku wani abu ne ta zayyana muku wani abu ta kawata muku shi akan annabi yusuf kuma wannan abun ya zamanto mai daidai ne yayin da nan karo na biyu da yace bal sawwarat lakum anfusukum amra zukatanku ne sun raya muku wani abu wanda wannan kuma bai faru ba domin ba su tafi da tunanin cewa za su yi mai wani abu ba kenan ashe mutum zai iya yin zato ko dai ya dace da daidai ko kuma ya yi ne ko ya yi kuskure za ka yi ijtihadi ko ka dace da daidai ko ka yi kuskure shi sa ko addini ma za mu je da manzala sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ki cewa wanda ya ijtihadi idan ya dace da daidai yana da lada biyu da kuma ya yi kuskure a cikin wannan ijtihadi yana da lada guda ɗaya na abin da yake yayi kokarin yi na fito da abin da yake gaskiya ko kuma samun dace akan abin da yake hukuncin Allah wanda ya dace da daidai sannan a cikin nan kurin kuma za mu fahimci mata mas'ala aqdiyya mai matukar muhimmanci na cewa ashe annabawa ba su san gaibu ba domin da ya san gaibu duka waɗannan abubuwan da za su zo suna bashi labari da tuni an wuce wurin in suna magana ma jin su kawai zai yi amma saboda bai san gaibu ba sai abin da Allah madaukakin sarki ya sanar da shi shi yasa sai ya zamanto abin da suka zo suka gaya mishi zai iya yin tunani irin nasa bisa basira da Allah ya basa da fifiko da Allah ya bashi na ilimi kuma ta iya yiwuwa idan yayi wannan tunanin hikima ta Allah ta sa wannan tunani nasa ko zato nasa ya dace da daidai hikima ta Allah ta sa wannan tunani nasa ko zato nasa ya kuskure mishi da haka annabawa ba su san gaibu ba sai abinda Allah madaukakin sarki ya sanar da su daga iliminsa na malam
وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون
Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da gaya mana lokacin da duk suka yi wannan maganganu da kuma amsar da ya basu na cewa yana zargin zuciyar shi bata nutsu da abin da suka zo da shi na magana ba sai yake cewa sai ya mi bayan ya yi musu duk wannan maganganun wata walla anhum sai ya kau da kai daga gare su ma'ana daidai wannan lokacin ya faɗi iya abin da zai faɗa musu na amsar da zai basu wanda yake ganin ta dace da abin da suka zo mai da shi wata walla anhum sai ya juya baya ya kautar da kai daga gare su malam yace a'rada an banihi ya juya kai daga 'ya'yansa. ma'ana ina abin da zan gaya muku na gaya muku to shikenan kawai sai mutum ya ɗauke kai ya juya juyawa da take cike da kunci da damuwa akan labarin da suka zo mai da shi wa qala ya asafa ala yusufa sai yake cewa ya damuwa ta ya bakin ciki na akan al'amarin yusuf ya damuwa ta akan abin da ya auku da yusuf ɗana malam ya ce mutazakkiran uzna yusuf al-qadim al-awwal yana mai tuna damuwa da kunci na abin da ya faru ga dan sannan annabi yusuf shekaru da dama yanzu sai da mai samu kuma wanda wannan ɗabi'a ce ta dan adam so tari wani abu zai faru da kai ya wuce tsawon shekaru amma aka kara makamancin shi sai wancan damuwar ta birkito maka sai ya haɗu ga wannan ga wancan da haka ya asafa ala yusuf ya damuwa ta akan yusufa jaddada lahu huznan ibnain huznan dafin malam ya ce wannan ah, sabon damuwa da ya same shi wato sabuwar damuwa ta waɗannan 'ya'ya nasa guda biyu wa kenan da wannan binyamin shaƙiƙin annabi yusuf da rubil babban ɗansa ga damuwar su su bi sai suka birkito mai wannan binnanniyar damuwar da take cikin zuciyarsa ma'ana ashe ba mantawa yi ba damuwar tana nan abin ne a cikin zuciya amma saboda wannan abin da ya auku sai abin ya ƙara bujiro mishi mala ya kawo mana asar wanda aka kaito shi daga sa'id ibn jubair annahu qala lam yu'ta ahadun ghayra hadhihi al-ummati al-istirja'a ba ba ma wata al'umma gabanin wannan al'umma ta nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam a faɗin istirjai ma'ana mu ne idan musiba ta auku sai a ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai suka yi istishadi da wannan suka ce da a ce an halatta musu ko an shar'anta musu istirja'i to da wannan makamin ya dace annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya istirja'i wanda wannan yana cikin minna da falala da Allah madaukakin sarki ya wannan al'umma yace ana tasma'una ila qawli yaqub shin ba ku ji maganar annabi yaquba ba يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو وهو كظيم فهو كظيم عفوا بكوجي cewa lokacin da aka zo aka gaya mishi wannan damuwar me ya faɗa ba ma'ana da suna da istirja'i mashru'a ce a shari'a su to da wannan mukamin wannan bigiran ya dace da yi ne yayi istirja'i wa bayaddat aynahu idanunsa sai da suka yi fari saboda tsananin damuwa akan maganar cewa idanunsa sun yi fari malamai sun kasu kaso biyu a kai na farko suka ce annahu da'ufa basaruhu ganinsa ne yayi rauni li bayadin hasala fihi min kathrati buka'ihi saboda wani fari da ya zamanto ya lullube bakin idanunsa saboda tsananin kukan da yake yi. kukan da ya yawaita sai wani farin abu ya zo sai ya lullube wannan bakin idanun nasa sai ya zamanto ganin nasa ya ragu ya dawo dishi dishi yayin da wasu malaman suka ce a'a zahaba anhu basaruhu ganin nasa ne baki ɗaya tafi wanda cikin magabata wanda suka yi wannan fassara akwai mujahid ibn jam na cewa ganin annabi yaquba ne alaihi salatu wassalam gaba ɗaya ya tafi kuma malamai da dama sun fi tafiya akan wannan fassara ta biyu din suka ce saboda abin da zai zo ya faru a nan gaba na cewa da annabi yusuf yi mai aikin rigarsa da aka wurga mishi fartadda basira sai dawo yana gani ashe kenan da abin gani da haka dai wannan shine maganganu guda biyu da malamai suke akan wa bayaddat aynahu idanansa sai suka yi haske in an ce idan mutum ya yi haske ba wai ganin sa yitar ba ganin ne sai hasken ya karu in karuwar hassan dai sai abu ya disashe maka abin da idanun suke so su gani ko abin da idan ya kai gare shi wanda zai isa zuwa ga sako cikin idanun malam ya ce ai sakitun لا يشكو أمره إلى مخلوق النبي يعقوب عليه الصلاة والسلام فهو كظيم أي ساكت ينشر ينقم بايا كي داموس بايا كي كوكنس إزوا وقوة ya haƙure wa zuciyar shi wannan damuwa damuwarsa in ya tashi yana kai ta ne zuwa ga Allah madaukakin sarki qala qatada wa ghayru wannan fassara imam qatada da waninsa suka yi wa qala tahab fa huwa kadhibun ay ka'ibun hazinun ma'ana yana cike da baƙin ciki amma ya binne baƙin cikin a cikin zuciyarsa baya furtawa in ya tashi damuwa ta dame shi to yana kai kukansa ne zuwa ga Allah kun ga wannan ya dace da cewa fa sabrun jamil zan yi haƙuri haƙuri kyakkyawa ko amri sabrun jamilun al'amari na shine zan yi haƙuri haƙuri mai kyau to an tabbatar mana da cewa yayi haƙuri mai kyau domin bai yi mita ba bai kai kukansa zuwa ga kowa ba ya kai kukansa ne zuwa ga Allah maɗaukakin sarki domin shi ne kaɗai zai iya yaye masa wannan al'amari da yake ciki don haka ya asafa ala yusuf wa biyaddat aynahu min al-huzn fa huwa kadhib yace ya kai cona ya damuwa ta akan lamarin yusufa sai ya zamanto idanunsa har sai da suka yi fari saboda tsananin kuka da damuwa da yake ciki amma duk da haka ya binne al'amarin a cikin zuciyarsa bai sanar da kowa ba bai kuma gaya kowa ba yana kaiwa kukansa zuwa ga Allah to duk yanda dan adam ya kai ga binne damuwa a cikin ransa duk yanda yake ganin zai ɓoye ta wannan damuwa idan tana cin shi a ciki a cikin zuciyarsa dole jikin shi zai amsa yanayinsa zai canja walwalarsa za ta ragu ta iya yiwa ma a gan shi ya rame ko ya yi baki ko ya yi kaza ko ya yi kaza cikin abin da zai alamta wa mai kallonsa cewa wannan mutum yana cikin damuwa sakamakon wannan yanayi da annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya shiga sai yayan suka ce qalu tallahi tafta'u tadhkuru yusuf hatta takuna haradan aw takuna min alhalikin ma'ana yanzu sun dawo tausayin sa masu kinji shi sama ne ce fa inda zalika rabqa lahu banuhu ‘ya'yansa sai suka dawo suna kuma jin tausayinsa wa qalu lahu ala sabili rifqi bi wa shafaqati alayhi suka zo suna gaya masa saboda su bayyana tausayawarsu da tausasawarsu a gare shi da jin kan da suke mishi ga shekaru na girma ga damuwa kuma zuciyar ta ki yaki ce wannan damuwar ta fitar da ita har ga ta fito a zahiri suna gani tallahi tafta'u tadhkuru yusuf malamai suka ce ai la tafta'u kai kam muna rantsuwa da Allah haka za ka kasance ba za ka haƙura da tunani da tuno da annabi Yusuf ba malam ya ce ai la tufariq tadhkuru Yusuf ma'ana haka za ka dawwama kullum Yusuf hatta takuna harada har sai ka zamanto ka raunana domin kalimat haraf kalma ce da take nuna fasadun fil jismi aw fil aql mutum ya samu gurbata ya samu tawaya ya samu nakasu da koma baya akan wani abu wanda ya kamata a ce ya samu a jikinsa na cikar lafiyarsa ko kuma a tunaninsa na daidaituwar hankalinsa da haka da suka ce mishi hatta ta kuna harada malam anan ya ce ai da'ifar kowa ka zamanto mai rauni ƙarfinka da kake da shi ya raunana amma alal haƙiƙa da dama daga cikin malamai ba su rinjayar da ɓangaren ƙarfi kaɗai ba sun kawo magana ta cewa raunin da zai iya samu imma fil aqli ko dai a tunaninsa domin mutum idan damuwa ta mai yawa sai ya kasa samun tsayayyen tunani sai ya kasa yin abin da ya kamata a ce ya yi sai ya kasa ɗaukan juriyar abubuwan da ya kamata a ce ya ɗauka jura da haka alharab fasad ne ma'ana gurɓata ce da take samun mutum imma a gangar jikinsa aw fil aqli ko a tunani suka ce minal minal huzni ko dai na daga damuwa da mutum zai samu kansa a ciki aw min shiddatil ishqi ko kuma saboda tsananin bege son wani abu da mutum yake so kuma ya rasa wannan abun ko wannan abun da yake kauna mutum ne ‘ya'ya ne namiji ne ga mace mace ce ga namiji mahaifi ne ga ɗa ɗa ne ga uba mahaifiya ce ga abin da ta haifa ya zai zama akwai wani tsananin bege wanda wani abu ya gifta a tsakani mutum ya maka nesa tana ganin akwai wani shinge to wannan begen yakan iya haifar da shi wannan alharab din awil haram ko kuma ya zamanto daga tsananin tsufa girma idan yayi yawa da wannan kuma da wannan la shakka minni mutum idan ya zamanto girma ya same shi da yawa zai samu rauni a jikinsa kuma zai iya samun rauni a tunaninsa domin rauni wannan ɗabi'a ce da Allah madaukakin sarki ya halicci dan adam akai Allahu allazi khalaqakum min dha'fin ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة wannan rauni da wannan tsufa ɗin wata marhala ce da in mutum ya kai sai dai fa ba iri ɗaya ga baki ɗaya al'umma suke tashi wani zaka ga yayi tsufan ga raunin jiki amma tunanin yana nan lafiya kalau sai ka ga in yana magana magana daidai take babu wani alamu na cewa wannan mutum ya kai arzalin umma amma wani fa da ya fara magana zaki ji kawai masha su ake subhanallah ma'ana suna faɗa kawai ana nuna musu an gane ana musu mu'amala ta yara saboda an samu mai alhara don haka hatta ta kuna haraba har sai ka zo saboda wannan tsananin damuwa da kake da ita akan Yusufa ka sanya ma zuciyarka ka ki ka hakure muna tausaya maka kar ya zamanto rauni ya same ka a jikinka ko kuma rauni ya same ka na tunaninka saboda tsananin damuwa da kake ciki gashi kuma girma ya kawo maka aw takuna min alhalikin ko kuma ma gaba ɗaya ka zamanto cikin matattu ma'ana damuwar ta yi maka yawa zuciyar ta gagara ɗauka watakila zuciyar mutum ta buga shi kenan ya zamanto ya rasu sakamakon damuwa shi nisa suka ce ya ƙonuna in istamarra bika hadha hal malam ya ce abin da suke faɗa mishi shine idan wannan yanayin ka ci gaba da tafiya a kansa to kuma khashina alaikal halak wa talaf to muna ji maka tsoron ka halaka wannan damuwa kar ta zamanto ta halakar da kai ta gurɓata ka gaba ɗaya ta haka da suka gaya mishi wannan magana budar bakinsa ke da wuya sai ya ba su amsa wadda take cike da tauhidi amsa wadda take cike da aqida amsa wadda take yana ba su sakon cewa abin da bai ke yi na damuwa din nan kar ku damu ba abu bane ba da na ketare iyakokin ubangiji akai qala inna ma ashku basti wa huzni ila Allah budar bakinsa ke da wuya sai ya ce ni ina kai tsananin damuwata domin albatsu albasu shine alhammu shadid damuwa wadda take ta kai makura damuwa idan ta yawa ita ce albathu kamar yadda al-imam ibn ashur ya faɗa ya ce wa huwa tafkiru fi shay'in musi'i ya zama ko mutum ya damu akan wani abu wanda yake ya cutar da shi wani abu wanda yake mai bakanta rai ka rike wannan abun a cikin zuciyarka kai ta damuwa akan shi shine albathu da haka ashku batsi ina kai kukana akan tsananin damuwan nan da nake ciki wa huzni da kuma kai cona akan wannan al'amari da ya faru na al'amarin ‘ya'yana da na rasa ma'ana da damuwata da bakin ciki na ashkurun ina man ilallahi ga Allah maɗaukakin sarki nake kaiwa ba wani ba أي أجابهم عما قالوا بقوله إنما أشكو بثي وحزني ما نيجي أي همي وما أنا فيه ina kai kuka na da damuwata da neman agajina da bukatata da gaya wa Allah yanayin da nake ciki domin ya kawo min mafita ai ila Allah wahdahu zuwa ga Allah madaukakin sarki shi shi kadai wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun lallai ni na san abin da yake daga Allah madaukakin sarki wanda ku ba ku sani ba domin shi annabi ne iliminsa ba irin nasu bane ba fahimtar su da rayuwa ba irin tashi bace ba kuma ƙarfin imanin sa da kyautata wa Allah madaukakin sarki zato da yake a cikin zuciyar shi ba irin nasu bane ba shi yasa malam yace ai arju minhu kullu khair ina fatan duk wani nau'i na alkhairi in same shi daga ubangiji na ma'ana shi zaton shi ga Allah shine alkhairi da haka shi yasa shi yake kai kuka duk wannan abin da kuka ga ina yi ai ba ku ji na gaya wa wani ba ba ku ji na kuka wa wani ba ga Allah madaukakin sarki nake kaiwa عن ابن عباس وأعلم من الله ما لا تعلمون ما لا يكامل مدنا تبي باين أرجو منه كل خير في تشيغا وانا أثر وانا أكسام لغا عبد الله بن عباس أكم فدوا وأعلم من الله ما لا تعلمون يعني رؤيا يوسف أنها صدق شيوا نيكا na san mafarkin da ɗana ya yi kuma na san gaskiya ne domin wannan mafarki zai tabbata da haka ina jira ne in ga menene abin da Allah madaukakin sarki zai tabbatar akan wannan mafarki wa annan ma ala budda an yuzhira cewa Allah madaukakin sarki lallai zai bayyana da wannan mafarkin da haka wannan damu da kuka ga ina yi a ciki na san abin da yake daga Allah madaukakin sarki wanda ku ba ku sani ba wa qala al-awfi anhu fil aya a'lamu annahu ya yusuf sadiqa wa anni sawfa asjudu lahu na san cewa mafarkin da dana yayi gaskiya ne yanda ya ganna a mafarkin nan zan mai sujjada ta girmamawa zan mai sujjada ta gaisuwa ta musamman to zan yi mishi wannan sujjada din a zahiri da haka ni na sani daga Allah madaukakin sarki abinda ku ba ku sani ba to sai ne ci gaba da faruwa
يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا القيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين lokacin da ya kasance annabi yaqub alaihi salatu wassalam ya ba ma wa 'ya'yansa wannan tabbaci da shi yake da shi akan lamarin ubangiji na cewa a'lamu min allahi ma la ta'lamun na sani daga Allah maɗaukakin sarki abin da ku ba ku sani ba. To, nuna musu cewa ya san abin da su ba su sani ba, ya nuna cewa shi yana kyautata wa Allah zato, kuma yana tunanin cewa Allah zai kawo mashi mafita, kuma yana jiran umarnin Allah ne akan wannan mafita da yake tunanin cewa zai sami. Da haka sai ya zama na cewa yanzu ya samu damar gudanar da wani abu wanda da gabanin haka ɗin Allah maɗaukakin sarki bai bashi damar wannan ba. yanzu sai ya ce musu ya bani ya zahabu fata hassasu min yusufa wa akhihi wala tayasu min rauhillah ya ku ya'yana ku tafi ku je fata hassasu min yusuf ku lalubo min a yusufa ɗana wa akhihi da kuma ɗansa ɗan uwansa afwan malamai sun suka ce anan bai yi maganar babban ɗan ba saboda shi da hankalinsa da girmansa kuma shi ya lazumta wa kansa wannan shari'i na cewa gashi gashi gashi gashi abin da zai amma wancan da ya tafi lokacin yana kankani da wannan wanda aka rike shi ake da iko da shi sai an sake shi sannan zai iya dawowa shi ta sai yi magana a kansu su su biyu ya bani yadhhabu fatahassasu ma ne ce yaqulu ta'ala mukhbiran an yaqub alayhi salatu wassalam Allah madaukakin sarki yana ba mu labari akan annabi yaqub alayhi salatu wassalam annahu nadaba bani ala dhahab ila fil ardi cewa yayi mawa ‘ya'yansa umarni ya kwaɗaitar da su akan cewa su tafi a ban ƙasa ya sta'alimuna akhbara yusuf wa akhihi binyami su je su samo labari su tsururto labari su lalubo labari akan ɗansa yusuf da kuma ɗan shakikinsa binyami mana yace wa tahassus yakunu fil khairi wa tajassus yakunu fil shar waɗannan kalmomi guda biyu da at-tahassus da at-tajassus duka suna nuna neman labari lalubo abin da yake a ɓoye domin a fito da shi a gane mai hakikanin abin da ya faru amma shi a tahassus kalma ce wadda ake amfani da ita gurin lalube na alkhairi ƙoƙarin sanin hakikanin abin da ya faru don a amfana da shi don a zamanto an ɗauki izina don a zamanto an ɗauki wa'azi don a taimakawa wanda ake so a taimakawa akan wannan al'amari don a yi adalci mai gaskiya a bashi gaskiya wanda ya kuskure a bashi kuskure to irin wannan binciken shine at-tahassus fil khair ya zamanto akan al'amari ne na alkhairi wanda wannan babu laifi a kansa amma at-tajassus yakunu fi sharr shi kuma bincike wanda ake ce mishi at-tajassus bin kwakwafi bin diddigi tsegumi dole sai kin san me ya faru to shine at-tajassus wanda Allah madaukakin sarki ya mana hani a kansa kuma manzo sallallahu alaihi wasallam shi ma ya mana hani a kansa da haka anan sai Allah ya yi amfani da lafazin fatahassasu ku je ku lalubo labarin dan uwanku Yusufa da kuma aquhu Bunyamin ma'ana shaqiqinsa wa nahadahum wa basharahum wa amarahum alla yai'asu min rauhillahi sannan bai ce kawai su tafi haka nan ba irin da yanda ya saba musu lokacin da suka tafi neman abincin nan da lokacin da suka koma a karo na biyu da kuma yanzu anan da yake musu umarnin tafiya yana ba su guzuri yana musu tirke da wata matsala ta aqida sai ya ce da su wala tai asumin rauhin lahi kada ku ɗebe tsammani daga rahamar Allah kada ku fidda tsammanin cewa abin da kuka je nema za ku samu ku tafi kuna masu dogaro da Allah ku tafi kuna masu yaƙini a cikin zuciyar ku cewa Allah madaukakin sarki zai taimake ku akan wannan ai la yaqta'u raja'ahum wa amalahum min Allah fi ma yarmunahu wa yaqsidunahu malam yace yana tunatar da 'ya'yan nan nasa ne yana ladabtar da su da cewa kada su yanke tsammani a cikin sa fatan cewa wai abin da suka tafi nema ba za su samu ba manufar su tabbatar nan ba za su samu ba abin da suke so su samu ma'ana kasadin su da suka nufa ba za su samu ba a'a mahaifin su yayi musu togaciya akan cewa kar su yanke tsammani fa innahu la yaqta'u ar-raja wa yaqta'u al-iyas illa man kana kafirun billahi ta'ala cewa babu wani wanda yake zai yanke tsammani ya ɗiba tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki sai fa wanda yake dama bai yi imani da Allah sai malamai suka ce ashe kenan jin cewa ka ɗiba tsammani daga rahamar Allah akan ba za ka samu mafita akan abin da ka sa a gaba ba abin da yake tunkaro ka ba zai yiwu ba dole abin nan zai lalace ba zai ago ba zai kaza ba wannan alama ce da cewa akwai tantama a ƙarfin imaninka domin alƙunu shi sa wasu suka sanya alƙunu min rahmatillah daga cikin alkaba'i ma'ana manyan nebuka saboda dalilin wannan aya suka ce annabi yaqub ya ce innahu la yai'asu min rauhillahi illa alqaumul kafirun ashe kafirai su ne ya dace da su ɗeba tsammani daga rahamar Allah wannan sai bada sakon me kenan mu'minai wanda suka yi imani da Allah madaukakin sarki ba za su ɗebe tsammani daga rahamar Allah ba kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa qala wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa dhallun kace da su wane ne yake ɗebe tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki in ba ɓatacce ba wanda yake ya ɓata ya rakkana daga bin hanyar gaskiya da haka har kullum mumini abinda ake so ya ɗora wa zuciyarsa kuma ya tunatar da ɗan uwansa da duk wanda ya samu dama shine karka ɗebe tsammani daga rahamar Allah maɗaukakin sarki da haka da ya ce musu innahu la yai'asu min ruhillahi sanu dai lallai babu wanda yake ɗebe tsammani daga rahamar Allah illa al-qawmul kafirun face mutane waɗanda suka kasance kafirai ne wa qawlihi falamma dakhalu alayhi Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ce mana falamma dakhalu alayhi lokacin da suka shiga zuwa gare shi qalu ya ayyuhal azizu sai suka ce ya kai mai girma ya kai aziz musa mana ce taqdimi kalami a nan gurin kamar yadda nake ta faɗa mana ana samun istisna da alqur'ani yake yi abinda kwakwalwarka da tunaninka zai baka ba manufar alqur'ani shine sai an yi maka sardin kissa sai aka yi kaza sai aka kwana sai aka tashi sai a'a ana gaya maka abubuwa wanda suke muhimmai kuma wanda idan an tsallake wani bayani da yake tsakiya ba zai rusa maka tasalsul na labarin ba za ka san me yake faruwa da haka anan malam ya ce takdirin magana shine fa zahabu sai suka tafi fa dakhalu misra sai suka shiga garin misra wa dakhalu ala yusufa har ga su sun zo gaban annabi yusufa qalu sai suka ce da shi ma'ana to baban su ya musu umarni sun tabbatar da umarnin mahaifin nasu sun tafi ya ayyuhal azizu massana wa ahlana ad-dur ya kai wannan shugaba ya kai wannan mai kula da tattalin arziki na misra masana wa ahlana tur hakika yunwa cutarwar ta ya shafe mu mu da iyalanmu malam yace ya nuna min al-jadd wal qahd wa qillati ta'am saboda farin da ake fama da shi a lokacin karancin abinci to abinda suka tafi da shi sun cinye ya kare da haka suka dawo suka ce mishi ga abin da muke ciki da mu da iyalanmu ma'ana mu ga muzaratan maza ga iyalai muna da su kuma ga halin da muka samu kanmu a ciki da haka ba mu da wani guri da zamu je mu nemi wani abu na abincin da muke bukata na neman mafita akan abin da muke so sai gurinka domin kai ne din nan dai aka samu cewa ka taskance abinci kuma ana zuwa ana awa gare ka daga gari gari su mun ce garin su kan'an wanda yake a kasar filastin yanzu yanzu kuma nan da suka zo garin misra ne ratar da take tsakani ana tawowa daga can gurin domin neman abinci da haka sai suka ce wa ji na bi bida'atin musjadin mun zo da haja wadda take rafkananniya wadda ba wata mai daraja ba wa wata mai kima ba malam ya ce ai wa ma'ana thaman ta'amin ladina taruhu mun zo da haja wadda za mu fanshi abincin da za mu zo mu yi awo da shi wa huwa thamanun qalilun sai dai fa wannan haja ta mu darajar ta bata taka kara ta karya ba قال هو مجاهد والحسن وغير واحد ما نيجي وين سكا فدي wannan fassara da mujahid da hasan da kuma wadansu su وقال ابن عباس الرديء لا ينفق مثل خلق الغلارة والحبل والشيء ما لن يأتي منا ابن عباس رضي الله عنه أحقيت ولدشي وأبن دا سكا زور شي ولا كان تبشي وان دا بيه كي أتي أنفن شأبن شي دا شي با كما أتي متن يازو دا وتا إجيا ko wani abu ne wanda ake tunanin wai za a iya bayarwa su sun san wannan abun dama ba wata mai daraja bane ba suka zo da shi mana ya kawo maganganu da dama na me ake nufi da bida'atin musjadin wasu suka ce ad-darahim radi'a allati la tajuzu illa bi nuqsan wadda idan sun zo da darahim ne ma'ana dirhamai waɗanda suke kaskantattu ma'ana ba wasu masu kima da yawa ba wanda inda za a ce a karbe su a baka abinci maka fito abinda za ka samu bai taka kara ya karya ba bai kai bukatar da kake da ita ba shi yasa suka gaya mashi tun farko na cewa ga abin da suka zo da shi sannan mala ya kawo su sun ce a abin da ya zo suka zo da shi ayi as-sanawbar wa habbatul khadra wasu sun ce sun zo da zaitun ne wanda yake ma ba mai cikakkiyar lafiya ba domin a kasar Filistin a wancan lokacin abin da suka shahara da noma shi kuma har yanzu yana cikin abin da yake na noma da ake a kasar Filistin shine sun shahara da noman zaitun to sun zo da zaitun zaitun din ma gashi nan ga irin tsini duk sun yi ta kawo akwal akan me ake nufi a hammu shay'in dai sun zo da haja wadda take ba mai daraja ba ba ta kai a karɓe ta har ta fansan musu da abincin nan ba da haka sai suka ce ji na bi bi za'atin muzatin ba cuta suka yi bayani abin da muka zo da shi ga iya darajar sa ga iya kimar sa bai kai ayi mana ba amma fa an fi lana kaila ka cika mana mudu ai a'tina bi hadha thamanin qalil ma kunta tu'tina min qabl ka ba mu da wannan hajar da muka zo da ita kankanwa abinda ka kasance kana ba mu gabanin haka wata saddaka alaina sannan kuma ka yi sadaka a gare mu sai malamai suka ce me ake nufi da wata saddaka alaina ibn kafir ya kawo maganganu guda biyu anan ya ce bi raddi akhina ilaina ka da mana da dan uwan mu zuwa gare mu wa qala sa'id ibn jubayr was-suddi سعيد بن جبير السدي سكت وتصدق علينا أي تصدق علينا بقبض هذه البضاعة المزاد ككربي وانا حاجة تام دمك كاو ودا تكي مرة درجة ميروني ككربيتا وتجوز فيها كما كأيدرة شنكين دا زائدة إتا ma'ana ka yi mana awo da wannan kuɗi da muka kawo maka a ɗan kankanin yanayi amma ka cika mana fa'aufi da nan kaina ka cika mana awo ai ka san me muke bukata ka san irin awon da kake mana domin zuwan mu biyu wannan ne karo na uku kuma duka ka ba mu abin da muke bukata da haka sai ya zaman to fa aufi lana kaila wa tasaddaq alaina ka karbi wannan abu da muka zo da shi kuma ka yi sadaka a gare mu inna Allah yajzi mutasaddiqin ai Allah madaukakin sarki yana sakanta wa bayansa waɗanda suka kasance suna yin sadaka suna kyautatawa suna miƙawa ga mabukata to a wannan aya malamai sun yi magana akan cewa kenan akwai jawazin mutum ya yi shakwa ma'ana ka kai kukanka da neman bukatarka lokacin da ya zamanto ka shiga wani matsi ka shiga wani kunci da kake ganin wannan bukata wani dan adam dan uwanka zai iya taimaka maka gurin fita daga wannan rintsin domin gashi sun rasa abinci sun jawo gari ya gararatin daga Filistin har zuwa garin Misra gurin Aziz Misr domin su samu biyan bukata shi sa Imam Al-Qurtubi rahmatullahi alaihi yace massana ay asabana wa ahlana dur ay al-jur wal haja muna cikin yunwa muna cikin tsananin bukata yace wa fi hada dalilun ala jawazi shakwa inda durri wannan sai nuna mana ashe an ba da dama mutum ya kai kokensa lokacin da ya shiga cikin wani matsi يجي أي الجوع بل واجب عليه إذا خاف على نفسه الضر من الفقر وغيره أن يبدي حالته إلى من يرجو منه النفع كي ما أن بعد داما با wajibi ne idan ya zamanto mutum yana cikin wani hali na matsin da har yana gudun cutarwa ko wata halaka ko shiga garari to ya zama lallai a gare shi je kai kukansa zuwa ga wanda yake ganin cewa zai samu amfani zai samu yayewar wannan matsala da yake a ciki kama huwa wajibun alaihi an yashku ma bihi min al-alami ila at-tabibi li yu'alijahu malam ce kamar yadda yake wajibi ne a gare sa idan yana cikin rashin lafiya yana cikin ciwo to ai zai tafi gurin likita ya tafi wurin masanin lafiya domin ya koka masa saboda ya samu maganin wannan lalura tasa wala yakunu zalika qadhan fi tawakkul malam ce wannan ba zai kwarzane cikar tawakkalin sa ba ba yana nuna cewa bai dogara ga Allah madaukakin sarki ba wa hadha ma lam yakun tashakki ala sabili tasahhul kuma duk da haka din ya zamanto wannan kokawar da za ka yi ba ala sabili tasakhut bane ba akan nuna cewa kai Allah ya mance da kai kai kana cikin wani hali na matsi dubi kowa ya samu ni ban samu ba shekara kaza a yanayin nan nake ciki kaza kaza kaza kaza a'a ba kai kamar kana kai kara ba ka yi ne kawai magana gwargwadon bukata da take za ta isar da sakon da za a fahimci ana so a taimaka maka wasabr wat tajallud fi nawa'ib fi nawa'ib ahsan duk da haka malam yace hakuri da dogara ga Allah madaukakin sarki da kunshe abu a cikin irin wannan yanayi idan mutum ya samu kansa idan yana cikin yanayi na jarabawa ahsan ya fi dacewa ya fi kyawu wata afufu fil mas'alati afdal sannan kamewa idan aka samu irin wannan mas'ala din ta faru to ya fi falala wa ahsanul kalami fi shakwa su'alul maula zawalul balwa malam yace mafi kyawun magana mafi kyawun koke da mutum zai kai mafi kyawun neman taimako da mutum zai yi filbalwa a lokacin da yake cikin wani bala'i shine roƙon Allah madaukakin sarki akan ya kare masa wannan bala'i sai ce wa zalika qawli yaqub wannan shine kwatankwacin maganar yaqub alaihi salatu wassalam inna ma ashku bathi wa huzni ila Allah wa a'lamu min Allah ma la ta'lamun malam ya rufe mana wannan magana tasa a cikin tafsirin sa Imam al-Qurtubi rahmatullahi alaihi akan cewa an baka dama in kana bukatar taimako ka nemi taimako domin ga su sun zo masana wa ahlan to sannan kuma an baka dama ka koka gwargwadon bukata kai in ma a wannan yanayi da matsi da kake ciki zai kai zuwa ga gararin halaka a gare ka ko mummunar cutar wato wajibi ne ma kamar yadda wajibi ne ka nemi magani idan kana cikin rashin lafiya amma duk da haka at-ta'affuf afdalu idan ya zamanto zaka iya jure yanayin zaka iya hakura to ya bi falala a gare ka kuma kai kuka izuwa ga wanda shi ke da damar ka wadda duk wata musiba izuwa gare shi shine yafi alheri saboda yanda annabi yaqub alaihi salatu wassalam ne yan uwa masu albarka akwai sauran bayanai da nake so mu cike su a karkashin wannan gaba kafin mu dora a gaba amma lokaci ya ci muna insha Allah ta'ala in Allah madaukakin sarki ya ara mana rai da lafiya zuwa gobe za mu dora daga inda muka tsaya abinda na fada na daidai Allah madaukakin sarki ya samu tarayya ni da ku a cikin lada ya ba mu ikon amfana da shi wanda kuma na yi kuskure ko tuntuɓar harshe Allah madaukakin sarki ya yafe mu ya kuma nusar da mu wannan kuskurewa ta subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah